عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي الخليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإنهم غير ملومين ومن انتهي وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah yana zubarta bayan samumunai na gargari wanda Allah zai kiyaye su shiga wuta wuta ta kwaye muku fatar ta kwaye musu fatar kansu da fatar fiskansu mutanen da idan sun samu alheri sai su ɗaure su ɓoye in wahala ta zarmin su yi raki waɗanda ba su ba su aka lissafo wana aka ce su ne masu dawama akan sallarsu masu kiyaye farjinsu ba sa amfani da farjinsu illa ala zuwa sai akan matan da suka aura amma malakata imanun ko kuyangin da suka mallaka mata su ne ko kuyangin su fa inda hun wayar wa domin ba a zargin su akan abin da suke yi da matan su ko abin da suke da kuyangin ku a wani tabi wa ra'a zalika amma duk wanda ya nemi wata hanya ta ta sha'awa ba matarsa ba ba kuyangarsa ba to ulaika waɗannan mutane su ne al'aduna masu ƙetare iyaka
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
قالوا Ubangiji ya taƙaita mutane matan da ka aura ko ku yangar da ka mallaka wannan ku ba maka iyaka ba ko ta fi ka shekaru ko ka fi ka shekaru ko dangin ku ɗaya ne ko dangin ku daban ne duk yadda aka yi da an yafe maka in nema ta ka je ba za a zarge ka ba haka ku yangarka amma duk wanda ya nemo ta hanya ta biyan bukatan sha'awa ba matarsa ba ku yangarsa ba to wannan ya ƙetare iyaka wajen muna magana da wani balarabe a lagos wanda suke tawowa wa'azi wa'azi din nan muna magana da shi har ta kai ga cewa wai yace idan mutum da matarsa yan bai- in ya bai wa wani abokinsa ya amfani da ita ta halatta gare shi abokin yace domin matar lokacin da baka aure ta ba ai waliyanta ne ba su baka ita ba amma daga waliyan sun baka ita ta halatta gare ka mutum da za hannunka kai kuma yanzu duk wanda ka baiwa ta halatta gare shi kashi kuma ya jawo wani hadisi mai rikici irin wannan sai na ce masa kai istighfari wannan karatun ba musulmi ne ya karantar da kai ba mu waɗanda musulmi suka karantar da mu akwai wata aya a cikin ah, suratul mu'minin akwai wata aya a cikin suratul ma'arij wannan ba za su bari mu yi haka ba Allah ya ce mutum daga matarsa sai ku yangarsa duk wanda ya nemi wata hanya ta uku to ya ƙetare iyaka lokacin da ka baiwa matarka abokinka yana amfani da ita nan matarsa ce ko ku yangarsa ce ko ko ma wara a zalika ne lokacin ba matarsa ba ce kuma ba ku yangarsa ba to Allah ya ce duk abin da ba wannan ba to ƙetare iyaka ne baka da iko ka ɗauki yarka ka ba wani ya amfani da ita ba aure ba don dai kawai yarka ce baka da iko ka ba matarka wani ya amfani da ita don dai matarka ce domin sai ya zama mawara a zalika din ita ba matarsa ba ita ba kuyangarsa ba saboda haka mutane su daina wasa da wannan harka ta sha- tsakanin maza da mata abu ne mai munin gaske wanda kullum in za a faɗi shirku sai an kawo sai an kawo zina kusa da shirku kula ka mul'adu wallazina hum li amanatin wa ahadin ra'un wallazina su waɗannan mutanen ne ra'una masu kiyayewa ne li amanatin ga amanonin su wa ahadin da alƙawuransu ba sa warware alƙawari na tsakaninsu da Allah ba sa warware alkawari na tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa warware alkawari da ke tsakaninsu da junansu kuma amanoni amanonin magana suna kiyayewa amanonin kuɗi amanonin duwabun da ake jima amana dai suna kiyayewa eh, inna la yamurku an tu'addu al-amanati ila ahliha
وال- bismillah والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم بشهادتهم قائمون su yana daga cikin sifofinsu dai su ka'imuna suna tsaye daidai bi shahadatin da shaidun in aka kira su shaidan abin da suka sani za su faɗa daidai ba za su karkace su goyi bayan wani mai mara gaskiya ba domin mai yin haka a wato wala taktubu shahada kuma yaktuha fa innahu asimun qalbuhu kar ku yadda ku boye shaida duk wanda ya boye shaida to shi mai sabo ne a cikin zuciyarsa shi mai sabon Allah ne to su ba sa yin haka ba sa boye shaida suna kan shaidan su daidai ba za su karkata ba ya yi wanda zina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fadha'u alayhima shaida ko a kanka kai ne ba gaskiya ka fito fili ka faɗa ko ɗanka ne ba shi da gaskiya ka fito fili ka faɗa ko ubanka ko uwarka ko kowane mutum da yau na danginka na kusa da kai ka fito fili ka faɗa kar ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah shi kadai haka kuma don mutum yana da kuɗi kar ka ɓoye masa yadda su don yana da kuɗi haka kuma don mutum ba shi da komai kar ka ɓoye shaidarsa ka yi tsammanin yanzu in ka ba da shaidan wani abu zai same shi yanzu ma ga yadda yake balle in kai wannan ka ji tsoron Allah da Allah shi ne abin tsoro a cikin kowace harka والذين هم على صلاتهم يحافظون allazina hum ala salatihim yuhafizun su waɗannan mutane yadda aka so mu sifanta su da wallazina hum ala salatihim da'imun to an karasa sifofinsu a lasiratun hafizuna na farko yana nuna cewa sun masu dawwama ne akan sallah su sallah ba ta ƙetare su ba za su bar wata sallah ta wuce sai sun biya ba sun dawwama akan sallah su kowace sallah suna yin ta daidai akan lokacinta yanzu kuma ce wani zuma ala salatin hafizun masu kiyayewa a sallar su kiyaye lokaci kiyaye alwala kiyaye tsarki kiyaye eh, wurin sallah din suna kiyayewa ulaika أولئك في جنات مكرمون ulaika waɗannan masu wannan sifofi fi jannatin sun zama ɗan aljanna su mukramuna ne kun girmamawa ne fi jannatin a cikin aljanna
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فما للذين كفروا قبلك مهدين عن اليمين وعن الشمال إذين فما للذين كفروا قبلك مهدين me ya samu waɗannan kafirai masu zama gungu-gungu suna kallonka muhudina suna suna sauri da zuwa wajenka alhali kuwa zuciyarsu ba ta da kyau an yamini wa ni shimali izin suna suna zuwa ta ta dama suna zuwa ta hagu أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ayar ma kullum rin minhum an yudkhala jannata na'im wai suna zaton ne kowane ɗayan su kafiran yarmau yana yana kaunan an yudkhala za a shigar da shi jannata na'im aljannan ni'ima alhali ko yana kafiri su- suna cewa wai inda bulla annabi Muhammad ya faɗa gaskiya ne za a yi tashin kiyama ko an yi tashin kiyama a duniya su masu arziki ne ko sun je lahira su masu arziki ne za a shigar da su manya-manyan aljanna fiye da aljannan miskinai ayyar ma kullum rimin ayyar karjin kalla كلا إنا خلقناهم مما يعلمون kalla inna khalaqnahu mimma ya'lamun kalla ko kadan haka ba haka bane ba zai yi ba wanda ya imani da Allah ya yi sallah ya bi annabi Muhammad ya gaskata shi ya so shi a daidaita shi da wanda yake kafiri bai yarda da Allah ba bai yarda da annabi ba bai yarda da addini ba balle a daidaita su balle shi kafiri ya fi musulmin gida a lahira ko kusa ba zai yi ba inna ai mu khalaqnahum mimma ya'lamun Allah yana magana da nunul azamati mu ne muka halice su mimma ya'lamun da abin da suka sani ruwan mani mu mai da shi gudan jini gudan jini mu mai da shi nama nama ya zama ya zama kashi mu labta wani nama akan kashin sannan mu hura rai sannan mu shirya fitowarsa ya fito duniya yana rarrafe yana ja da gindi har ya soma takawa har ya soma tafiya har ya soma ɗaukan kaya har a ce masa ɗan yaro a ce masa ɗan saurayi a ce masa saurayi a ce masa dattijo don har lokacin mutuwarsa mu ne muka yi haka muka yi masa haka bai yi imani ba shine za mu sashi aljanna
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون wala uksumu bi rabbil mashariqi wal magharib ubangiji yace na rantse da zati na wanda nake ni ne ubangijin mashariq wal magharib mahudan rana ah, ta gabar kowace rana rana tana fitowa daga wani wani mafuta ne daban har har shekara ta ƙare haka kuma tana fadawa wurin fadawa daban har shekara ta ƙare ba inda ta fita jiya nan za ta fita yau ba a za ta ƙara gaba saboda wuraren fitowanta da wuraren faduwanta a nan ubangiji ya ya yi jam'in masharik da magharib wuraren fitowar rana da wuraren faduwar rana a cikin suratul rahmani kuma yace shine ubangijin mahudar rana guda biyu mafaɗar rana guda biyu rabbul mashriqai ne rabbul magharibai ne a wani wuri kuma rabbul mashriqi wal magharibi suratul muzammil kenan lura da gabar da yamma ce bayan wannan rantsuwa jawabin wannan rantsuwa inna mu da ƙadiruna muna da iko ala an nubaddila khairan ولا minhu أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين muna da iko mu canja waɗansu mu kawo waɗansu wa- waɗannan kuma za su tsere mana ba Eh, Allah yana da ikon in ya sha yi sai kuma ayyukan nasu ba ya tafi akari wa kana Allah wa zalika kadira Allah yana da iko ya tafi yadda mutane ya ya kawo waɗansu sababbi su zo wanda ba za su sabi Allah ba Allah yana da ikon yin haka sai dai in bai yi ba إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه ونرزق في ذكرك فما لا نبدل mu ba za a tsere mana ba duk inda mutum ya je yana hannun mu in ji Allah فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم الذي يوعدون وذرهم kyale su ya rasulullahi yakhudu su ta kutsawa cikin maganan banza wa yal'abu su ta damuwa da wasanni hatta hatta yulaqu har su har su riski yawmahum alladhi yu'adun ranan nan da aka alkawarta musu wanda suke gaggawan zuwanta suna ce mutai hadal wadu in kuntum sadiqin suna cikin wannan har ranar ta zo ta riske su yawmahum alladhi yu'adun يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الجاث ذراعا كأنهم إلى نسب يوفضون وشرانا تي ونرانا يوم يخرجون من الجداث رانا دزاز كرفتو دك قبر برا سراعا أتين غغاوا كأنهم إلى نسب يوفضون كما أن كفا musu tuta ne aka je ai rige-rige zuwa ga wannan tuta haka za a gansu ka ka annahum jiradun muntashir wani wuri ana ce kaman ya- kaman kaman dukwan dawa kaman fara muntashir Ran- ran- ranar lahiran kenan
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
فاشية أبصارهم تراهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون za su wuto a gurguje kuma an kafa wasu tuta aka ce a yi rige-rige kashiyatan absaro saboda ganin kaskancin da ke gabansu idonsu na cikin tsoro sarhaƙon zilla sun san wulakanci yana gabansu zai same su zalikar yawon da zai kano yau ado to wannan faranar ita ce dama aka yi musu alkawari da suke gaggawan zuwanta suna ce mace hazarwa da in kuntum sadi'i to ga ranar ta zo sannan ga ta ƙuru-ƙuru sun ganta ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون wannan ita ce ranar da aka yi musu alƙawarin tashin kiyama da suke karyatawa سورة نوح عليه السلام مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم suratu nuhin alayhi salam makiyatun waya salasuna aya wannan sura ce wadda tun farkon ta har ƙarshen ta kisa annabi nuhu ake yi sai dai inda aka yi wa'azi Ah, tana da an- tana da aya talatin annabi yana makka aka saukar da ita tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم الله yana cewa inna mu ne arsalna nuha muka aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa mutanensa Ah, muka ce wasu ananzir qaumaka kai wa mutanenka gargadi ka tsoratar da su ikon Allah in sun sami Allah ba ku yarda da maganar ka ba ka zuwatar da su kai musu gargari min gaba da ya ce wa azabu ne tun gabanin azaba mai radari ba ta same su ba Allah ya aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa ya yi wa'azi wa da bisa mu alfa sanatin illa hamsin ama shekara dubu ba hamsin ya ta yana wa'azi a cikinsu amma bai samu komai ba sai tirif ɗaya kawai na jirgin ruwa abin da ya samu kenan nan zai kama kamin tsoron yana cin azabu na jini قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال النبي نوح سي أمسى مرن أبنجي سيتي يا قوم إني لكم من إني لكم نذير مبين ni dai nan na zo ne daga Allah ina musu gargari ina muku bayanin abin da zai same ku in ba ku yarda da maganan Allah ba
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون an ubudu Allah wattaquhu wa adiun gargarin da nake muku da umarnin da nake baku wato an ubudu Allah ku bauta wa Allah ubangijin ku shi kadai kar ku bauta wa dodanni wattaquhu ku ji tsoron Allah shi kadai wa adiun ku bi magana ta duk abin da na faɗa muku na faɗa ne daga Allah ku ji magana ta ku bi يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون آه، ku ku ji tsoron Allah ya fulla ku min zunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yuwakkirkum ila ajalin musamman zai tsawaita rayuwarku har zuwa lokacin mutuwarku yuwakkirkum ila ajalin musamman inna ajalin layi ajalin da Allah ya buga wa kowane mutum ta shekara kaza zai yi wata kaza zai yi kwana zai yi minti kaza numfashi kaza in sun kare shi kenan sai ya mutu فإن أجل الله لا يوخر لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون kowane mutum an rubuta masa lokacin mutuwarsa in lokacin ya yi ba za a rage masa ba ba za a ƙara masa ba sai ya mutu in na ajiyar la la yi wa karo ba za a jinkirta lokaci ba in lokaci ya yi laukuntun ta da mu da kun sani قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا sai ya kai kuka wajen ubangijinsa yace ya Allah ubangijina yadda ka umarce ni in yi wa mutane na wa'azi na bi su dare da rana na yi musu wa'azi da daddare na yi musu wa'azi da rana wani mai zidhun du'a ya illa firara amma kiran da nake musu musu su rabu da dodo su bauta wa Allah ba ya ƙara musu kuma sai gujewa gaskiya
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا قال يا قومي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أثابهم في آذانهم واستمشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا يا أبنجينا koyaushe na kira su zuwa ga- gare- zuwa gare ka akan cewa su tuba Allah zai gafarta musu zunubansu ah, inni da autu kawmi lailan wa nahara wani mazidun du'a illa bi wani kullum ma da autu litaghfira lahum don kai musu gafara ja'alu asabiru sai su kan sanya yatsun su bi azanim a cikin kunnen su wai don kar su ji magana ta wasu taka ce wasu yabo sai su lulluɓuma da da- da tufafin su don kar su gani ma balle su ji magana ta wasu taka ce wasu yabo wasan suka ci gaba da kafirci wasu tagbaru suka yi ta girman kai istigibaran girman kai ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني دعوتهم جهارا sannan ya Allah Ubangijina na yo na same su cikin jama'a na yi musu wa'azi a cikin jama'a na na je kowa gidansa a ɓoye na yi masa wa'azi mun na yi musu wa'azi a bayyane cikin jama'a na yi musu wa'azi a ɓoye su kadai kuma ni da don jihara sun manya a nan
ثم gudan
إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا na yi musu wa'azi a bayyane na yi musu wa'azi a ɓoye ɓoyewa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقل تتقوا ربكم إنه كان غفارا نتي موسى كي تتوبا والله وبنجينكم كي تتوبا والله وبنجين إنه شيء الله كان هكا يكي غفارا ميوان كربان ميوان كربان توباني ميوان غافراني يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إن كن إن كنتم وألا ألا زي غافر تامك ذنوبكم آه، يرسل السماء عليكم مدرارا كما زي سكوم قروان سما يتزوا هر يشغو ركينكم يشي دبوبينكم يشيكم ويم- ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آه، Ubangiji ya zai muku gafara zunubinku kuma zai sako muku ruwan sama har ya isa wa yumdilkum bi amwalin zai- zai tsare ku da dukiya ya ba ku dukiya wa banina zai ba ku ya'ya wa yaj'al lakum jannati zai gyara gonakinku wa yaj'al lakum anhara kuma zai sa muku ruwa a magu- a magudanai magudanan ku za su cika da ruwa tankin ku zai cika da ruwa a wata rana sayyidina al-hasan yana wa'azi wani ya zo masa ya ce damuwarsa zunubi zunubi ya dame shi ya ce kaje kai ta istighfari bayan ya tafi sai wani ya zo ya ce ni ko damuwata na yi fatauci na yi fatauci har kai na ya kore har yanzu ban samu komai ba ya ce kaje kai ta istighfari bayan ya tafi sai wani kuma ya zo ya ce na aure budurwa na aure mai mai goyo don neman aihuwa har yanzu ban samu aihuwa ba ya ce ka je ka yi ta istighfari wani kuma ya zo ya ce mu ga abin da yake damun mu gonakinmu suna ɓaci ya ce ku je ku yi ta istighfari wani kuma sai ya zo ya ce da a ruwan ru- a magudan- magudanar ruwa muke sha amma magudanar ruwan ya kafe ba ruwa yanzu ya ce ku je ku yi ta istighfari to shi gadan bayan can an yi wa sai almajirinsa ya tambayi da mai gida mutane sun zo da ciwon su daban-daban ka ba su magani daya ko aka ce istighfari ina ka samu wannan ta qur'ani alkur'ani yana cewa ba kuntu tabi rabbakum innahu kana ghaffaran mai zunubi dai ya samu gafara wa yumdirkum bi amwalin mai neman kuɗi kuma ya samu kuɗi wa banina mai neman ƴaƴa ya samu ƴaƴa yumdirkum bi amwalin wa yaj'alakum jannatin masu neman gonakin su su gyaru sun samu gyaruwar gonakin su wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharan masu neman ruwa a magudana su sun samu ruwa shi sun yi istighfari saboda haka istighfari maganin dukkan damuwa ne da shi da tsoron Allah in an hada su to insha Allah Allah zai yaye mutum kowace irin damuwa duk abin da ake nema wajen Allah ka ji tsoron Allah za ka same shi duk abin da ya dame ka ka ji tsoron Allah za ka rabu da shi duk kake duk komai kake nema wajen Allah ka yawanta istighfari Allah zai baka abin da kake nema saboda haka ne waliyai suka sa istighfari a cikin ɗariƙunsu abin da za ka fara yin istighfari don ka wanke zunubinka ka wanke yanayinka kamun ka shiga badan Allah neman wani abu da ka yi istighfari to ka yi wanka ka yi wanki kenan ka dace da shiga fadan Allah na neman wani abu daga nan sai su baka salatin annabi domin annabi shine kofar Allah duk abin da yake nema wajen Allah sai ka hada da annabi da ka yi salati annabi ka kowa wajen annabi to abin da kake neman zai samu da ka yi salati annabi kana tare da annabi kana kana salati kana tare da annabi sai ka ji an dauke ka an kai ka fadan Allah kada faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah bukata ta biya kenan ka yi wasuli wajen Allah mutane kansu take mutane kansu bar rayuwar su ta tafi a banza ba istighfari ba salatin annabi ba la ilaha illallah to Allah mutane kansu yaka kar ku yi asarar wani abu mai tsada numfashi din nan wata zai kare ka nemi numfashi a kara maka numfashi ɗaya a ce ba za a kara ba tun kana da rai ka yawanta ibada ka yawanta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko kana zaune ko kana tsaye ko kana kwance ko kana da alwala ko ba alwala astaghfirullah astaghfirullah ka yawanta salatin annabi kowane salati ɗaya kai Allah zai maka salati goma kowane salati goma kai wa annabi Allah zai maka salati ɗari kowane salati ɗari kai wa annabi Allah zai maka salati dubu in kai salati dubu wa annabi Allah ya yi alƙawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi kar a bar wannan rayuwa ta tafi a banza a faɗi la ilaha illallah kalma ɗaya take fidda mutum daga kafirai ta mai da shi cikin musulmi kalma ɗaya take fidda mutum daga wuta ta kai shi aljanna kuma Allah ya ce mu yi ta da yawa wazkurullah kasiran la'allakum tuflihun to Allah mutane su yi wa kansu qiyamul layli su yawaita istighfari su yawaita salatin annabi su yawaita la ilaha illallah in ka gamu da wani mutum ya yi maka wa'azi ya ce kamar ɗariƙar tijjaniya ba ta da kyau to wanda ya faɗa ɗin ka dube shi shine ba shi da kyau amma istighfari Allah ne yake ai istighfari Allah ya ce ai salatin annabi Allah ya ce ai la ilaha illallah to wani daga baya zuwa ce maka ba su da kyau kaga ya saba wa Allah ne kar ka ji maganar sa ka ji maganar Allah kai ta istighfari kai ta salatin annabi kai ta la ilaha illallah kafin kwana ya kare fa kullu zakiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaikum idrara wa yurikum bi amwalin wa banina واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا me ya same ku ne ba ku a ƙaunan haɗa kai da natsuwa a cikin bautan Allah sai ku tirsasa kanku a cikin bautan dodanni har guda biyar ai ko abu uku ne suka shaƙe maka wuya ga mai kira zuwa ga Allah ya jefa maka igiya yana so ya jaka ga duniya ta jefa maka wuya tana so ta jaka ga shaidan ya jefa maka igiya wuya yana so ya jaka ga son zuciya ya jefa maka igiya wuya yana so ya jaka to ai da abin da ya fi kabata ka cire guda ukun kabar ɗaya ka cire igiyar duniya ka cire igiyar son zuciya ka cire igiyar duniya a wuyanka kamar igiyar Allah kawai a yi janka in ba haka ba shaƙe ka za a yi in dai ka bar su wannan ya ja wannan ya sai a shaƙe ka ka mutu a banza kuma da sallama wa Allah kul da nan ka na gafara ma lakum la tarju illa wa qara wa gar kharaqakum adwara Allah din nan da ake kiran zuwa gare shi shine fa ya halice ku adwaran zamani daban-daban wani zamani kana ruwan mani wani zamani kana gudan kana gudan jini wani zamani kana nama wani zamani kana kashi wani zamani an kawo nama a dulluba kashin ana shirya fitowar ka duniya daga fito kuma ganin zamanin rarrabe zamanin tashi zamanin tafiya duk allah ne ya maka wannan wadda kare kuma tsawara ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا كيلوة غنمكم أنا قدوبة ألم تروا كغنيبة kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa yaya Allah ya halicci sammai din nan guda bakwai kowace na cikin wata wata na gaba da wata wata na gaba da wata har guda bakwai
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Allah sai ya sanya farin wata a fihin a cikin sammai guda bakwai din nuran Allah ya sanya farin wata ya zama haske gare ku in dare yayi a cikin waɗannan a cikin waɗannan sammai din ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألا يسنيا مقرانا قوة مببر فتلا أغريكو والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله شيء الله أبنجي شيني أنبتكم يترو دكو من الأرض لكتا نباتا كنا iri daga ƙasa domin ƙasar aka jiƙa aka kwaba aka halitta adam a shekiran daga ƙasa aka tsirar da kuka fito a cikin ƙasa Allah amma da kuma rarri na bata ya tsiro da ku daga cikin ƙasa kenan kuka tsiro kuna abin tsiri ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا idan kun gama rayuwarku a duniya sai ya sake mai da ku a tona rami a cikin ƙasar a sa kashi a bunne min haka daga naku wa biya nu'idukum wa min hanu kurjukum taratan ukra da ita aka halice ku an kuma maishe ku cikin ta a cikin ta ne kuma ta za a fito da ku kuna mutane kamar yadda kuke lokacin zaman duniya su mu yukhrijukum ikraja Allah yi bayan kun mutu an sa ku a ƙasar in lokacin fitowa ya kuma sai a fitar da ku israjen fitarwa والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله شيء الله شيء جعل لكم الأرض misalin ya mai da wannan ƙasa a shimfiɗe gare ku ba mai tauri kamar dutse ba balle ku kasa yin rami na tonon rijiya ko tonon shadda ko tonon wani abu ta zama wani wuri mai sauƙi wani wuri da tauri wani wuri duwar wasu wani wuri ƙasa yadda za ta dace da bukatunku wallah jalur misalin tazruku min asubul fijaj Allah ya yi ta li tazruku don ku samu shiga min ha daga cikin kasar subulan ku ku samu hanyoyi fijajan masu yalwa hanyar ga hanyar gari kaza ga hanyar gari kaza ga hanyar gari kaza ga hanyar gari kaza kowa ya dauki hanya zuwa garin da yake so ya je
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قال نوح رب إنهم أذوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا نوح ليلا كي وقارا وجمع بنجي جنزا يجي يا أبنجينا إنه سومتا إن أنت أسوني سنجي مكاناتا إذا متن يا صوفا sai ya jawo har yaronsa ya kawo wajen nuhu ya ce masa kaga tsohon nan haka ubanmu ya yi har ya tsufa ya bashi ni ma gashi na tsufa ko da na mutu kar ka ji maganarsa suna ta wasiya wa junan su kar a ji maganar annabi nuhu kar a ji maganar annabi nuhu inna huma sawani watta'u sun bi ra'ayin wanda mai zidu malu wa ladu illa khazara suna jin maganar mutane mutumin da dukiyarsa da 'ya'yansa ba su ƙara masa komai ba sai asara wato sun ɗibi magana ta sai maganan mutane wanda dukiyarsu da 'ya'yansu ba su kare su da komai sai dai su ƙara musu asara wa makaru makaran kubbar sun yi makirci manya-manyan makirci a kaina su yi masa duka su kai su jefar da shi allah ya tashe shi su sake yin haka ba abin da ba shekara dubu ba hamsin yana fama da su وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرون
gudun wada sauran ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويؤوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا كلهم سي ميتين a tsakaninsu mitin a tsakanin suna gaya wa yaransu kar ku yadda ku yi maganar wannan tsoho kar ku yadda ku bar dodanninku da kuka ga daɗin nan wala ta zaru na aliyata ku kar ku bar dodanninku ku yi maganar wannan tsoho wala ta zaru na wuddan kar ku bar wuddu wala suwa'an kar ku bar suwa'u wala yanguza kar ku bar yanguzu ولا ويؤوغ كركبر يؤوغ ونسرا كركبر نسر wato asalin dodanni kenan wato mutane kirki ake ɗaukan hotonsu sai a ƙera mutanen kamar a ƙarfe ko ku a sassaka a katako a kamansu to shi kenan ana ajiye da su ana neman tabarrukinsu ‘ya'ya'yan sun zo sai su mai da su abin ibada shikinan sun zama da wadanni kenan ana bauta musu ko da mai wa'azin Allah ya zo ba za a ji nasa ba sai dodannin nan na banza suke bi sunan dodannin kenan saboda haka ne masu kafurta musulmi su ce musu mushrikai a lahira za a sa su su ba da amsa waɗannan mushrikai mai sunan dodonsu in ka ce wa musulmi mushriki to za a sa ka dole ka faɗi sunan dodon da yake bautawa kuma ka faɗi lokacin da yake bauta masa kuma ka faɗi abin da yake faɗa lokacin bauta masa ɗin to in musulmi ne shi ba da wani abu bautawa banda Allah Allah ne za ka ce masa dodo lokacin sallah lokacin ibadarsa ne sallan da yake ce mata hoton gunki to irin waɗannan tambayoyi duka suna jiran mai kafirta musulmi saboda haka kiyaye baki wajen kafirta musulmi ko bid'antar da shi wala ya huza uga wa nasra wa qad azallu kaseera kiga sun bar da mutane da yawa wala tazidu zalimina wayannan azzalimai in ji annabi no Allah kar ka ara musu komai illa dalala sai dai bata tunda sun ki su shiriya to ka ƙara musu ɓata.
mimma khati'atihim udkhulu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara ma khati'atihim udkhulu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara mimma khati'atihim saboda kuskuren da suka fada da suka zaɓi dodanni suka bar maganar annabi nuhu saboda wannan kuskuren da suka samu sun bi dodanni sun bar annabi nuhu shine kumuriku da farko aka dulmuyar da su cikin ruwa da suka dulmuya cikin ruwa ba su ɓullo ba sai cikin wuta sun dulmuya cikin ruwa amma za su ɓullo cikin wuta kumuriku fa urfilu nara fa da bai ji dunahum min dunillahi ansara ba za su samu waɗansu masu taimaka musu ba a cikin halakar da su da aka yi a ruwan da kuma ƙona su da za a yi a cikin wutar ba wanda zai taimaka musu ya raba su da wannan وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا النبي نوح يا الله وبنجينا yanzu kan abin da zan roƙe ka ka halakar da su ko mai gida ɗaya ma karka rage ka halakar da su ko mai gida ɗaya karka rage la ta zar alalar da mai kefe da yara kar ka bar ko gida ko mai gida daya a bayan ƙasa duka da kar da su innaka in tazarhum yudillu ibadaka ba su da amfanin
إنك rayuwa إن تذرهم يضلوا عبادك innaka in ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah ko ka bar su ba su da wani amfani in tazarhu in ka bar su a duniya yudillu ibadaka za su bar da bayinka masu zuwa kowane sabon mutum ya iso sai wannan mutum ya koya masa kafirci su yi ta bar da mutane in sun rayu in ka bar su da rai ba su da wani amfani ban da bar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara kuma ba wani abin kirki za su haifa ba sai dai irin su fatlal talidul hayyatu illa al hayyatu maciji ba ya aihuwan komai sai maciji dan uwansa Ya- wala talidul zalimina illa tabara ya ubangiji ka ka halakar da su gaba ɗaya kar ka rage ko guda ɗaya ba su da amfani in ka bar su ma za su bar da bayinka ne ba za su haifi abin kirki ba sai kafurai irin su رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربي يا الله أبنجينا اغفر لي كيمني غافرة إن جاء النبي نوح كون النبي daga cikin annabawa abin da yake nema kenan istighfari neman gafaran Allah rabbi ighfir li Allah kai min gafara wa liwalidayya da uwata da ubana kai musu gafara in ji annabi nuhu waliman da kada baiti da wanda duk ya shigo ɗaki na ko a gida ko a ƙofar gida ko a cikin ko a cikin jirgi na duk wanda ya shigo shi ma kai masa gafara rabbi firli wa liwalidayya wa liman da kada baiti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat ka gafarta wa mu'minai maza dukkan su gaba daya har tashin kiyama kenan wal mu'minati da mu'minai mata har tashin kiyama kenan wala ta zidi zalimi na karkara waɗannan kafirai komi illa tabaran sai halaka
سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سورة الجن مكية وآية ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ita ce ake kira suratul jinni sura aljannu makiyatu annabi yana makka ka saukar da ita waya tana da ayoyi ah, 28 tana farawa da haka uluhiya ilayya annahu istaba nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba Ah, nan masu tafsiri sun tafi matafiya iri biyu wasu sun ce lokacin da annabi ya taso daga eh, daga lokacin da ya taso daga ɗa'if inda kafirai suka yi ta jifa da ya dawo ya bi ta wadi nakhla a nan yana sallan asubahi aljannu suka zo suka ji alƙur'ani suka musulunta wani suka ce a daren da ake kira da daren aljannu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai da dare wa an aike ni wajen aljannu wa zai taso mu je ya faɗa sau biyu sau uku sai abdullahi dan mas'ud ya ce gani ce to sai ya bi shi da suka je sai ya shata masa wani wuri kamar ɗaki shiga cikin nan amma kar ka yarda ka fita in ka fita daga wannan zane to ba za ka sake samun gani na ba sai ranar tashin kiyama shi kenan da ya ce ina zaune sai na ga abubuwa suna ta sauka abubuwa suna ta sauka suna ta sauka sai har guwa suna ta sauka sai har guwa ga saukar da yawa shi kenan annabi ya musu wa'azi ya musu wa'azi har zuwa asuba da safe annabi ya tazo ya zo ya same ni ya ce ka ga abubuwan da ya faru ke na gani ya ce ka fita cikin zanen na ce abin fita ba amma kaɗan da na fita lokacin da ke jin hargowa ɗin nan ina jin tsoro kada wani abu ya same ka kamar zan fita sai tuna ka ce kar na fita ya za ban fita ba ya ce da ka fita ba za ka sake gani na ba to saboda haka wannan waƙiyar ta zama iri biyu waƙiyar wari nakala da waƙiyar lailatul jinni to kowanne dai shine Allah yake gaya masa uhiya ila annahu istama nafaru min al-jinn wadansu daga jama'an aljannu sun tsaya sun saurari karatun alqur'ani an ce yana karatun ar-rahman suka saurare shi yana karatu wa yastarawna ilayka nafaru min al-jinn yastamu al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qawmin munzirin daga nan da suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka koma koyi jama'arsu suka ce kai amma mun yi wani karatu na ban mamaki mai shiryar da mutane zuwa ga hanyar shirya mun ji karatu amma hadaru ƙaru an su kowa ya shiru mu ji karatu wadanda ma hadaru ƙaru an su wadanda ma kuzi da aka gama karatu wallo ila manzon sai suka koma wajen jama'arsu suna wa'azi kowanne ya zama wa'azi a cikin jama'arsa domin su su aljannu ba su da annabawa annabi mutane shi ne annabinsu za su zo su raurari abin da annabi zai faɗa shi kuma ya zo wakilci annabin cikin jama'a suna aljannu su yi wa'azi a maimakon shi annabin da suka ji nasa shi ne wannan ƙalu sami na ƙur'anin ajabar حقيقة منجي كراتو القرآن من بما ماجي يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا حقيقة منجي كراتو من بما ماجي يهدي ناشير وإلى الرشد fa'aman na biyi sai muka yi imani da shi waɗannan shirika har abada ba za mu haɗa wa Allah Ubangiji mu ahada wani ba shi kaɗai za mu bauta ko yadda wannan karatu ya gaya mana alhamdulillah Allah ya mana gabara bismillah Allah ko tambaya na'am tambaya bismillah na'am akan Allah mai tambaya na cewa Allah kara mu shehu lafiya yace mutum ya wuri ahlul kitab mace ahlul kitab ya aure ta suna tare shi riga ta rasuwa ko ta riga shi rasuwa mutum ne ya aure da lam suna tare musulmi ne ya aure mace kirista yawwa to sai ya riga ta rasuwa ko ta riga shi rasuwa ina tambaya wurin gado ya za a yi a ai kabiri da musulmi ba gado tsakaninsu na'am aure ne yake tsakanin da ɗaya mutu kuma aure ya ƙare ba wani gado tsakanin su
sai na biyu yana cewa mutum ne da matan shi sai suka rabu yana da yara da ita sai ya wuro wata daban to da ya kuma zo ta ma wannan sai ta haihu to amma sai yana nuna bambancin tsakanin yaran wanda ba ta nan da wanda suke nan shine yake so ya samu bayani wurin shehu ai an hana mutum ya bambanta tsakanin yaransa an hana ka bambanta tsakanin yaran ittaqulla wa adilu baina auladikum wato akwai wani sahabi da ya bai wa ɗansa gida sai ya gaya wa matarsa na bai wa wani gida sai mata ta ce to kaje ka shaida wa annabi tukuna kaje ka shaida wa annabi tukuna ya zo ce ya rasulullahi na bai wa ne gida ita shi kadai ne ɗanka ko akwai waɗansu da akwai sauran ma duka ba su ji daɗin a shi kadai ka to wannan ka je ka ka nemi wani ya maka shaida ni ba na yin shaida zalunci ba na yin shaida ƙarya ka je ka nemi wani ya maka shaida ba na ku yi tsoro ku riga daidai da ƴaƴanku ku yi tsoron Allah ku riga daidai da ƴaƴanku ba ya yin haka mai tambaya na uku na cewa akwai laifi mutum ya san wani makiyin shi ne ya daina magana da shi
idan ka san wani makiyin ka ne na'am ba kai ne za ka fara daina magana da shi ba Na'am.
shi da kace masa makiyin kaɗin ka bari sai ya daina magana da kai na'am sannan kai kuma in baka kyauta ba ka daina magana da shi na'am amma ko da ya yi maka magana ka amsa kar ka fara ka ce tun da makiyi ne da gangan yake ba zan amsa masa ba na'am Ah, kuna yin wannan gaba na'am
duk wanda ya fara kama hannun dan uwan zama da ka yafe ne na'am to shine mutumin kirki a cikin ku na'am ba a so mutane su yi gaba su daina magana da juna ya wuce kwana uku
na akwai wani bawan Allah ya kawo naira dubu daya ina son shaye masa addu'a akan bukatotinsa Allah Allah ya ya biya mu.
bukatun mu gaba ɗaya da mu da shi Na'am, sai addu'a Allah ya ji mu Allah ya ji iyayen mu da Amin.
iyayen iyayen mu da madaran mu da madaran madaran mu Allah ya saka wa shugaban mu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu da samu zauna lafiya Allah ya ɗauka musulunci Allah ya ɗauka musulmi Allah ya taimaki gaskiya Allah ya kare ƙarya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاتحة للصلاة إلى صراط الفاتحة المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dahir Bauchi.